ها من كان باب التوكل مرقم ستين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم ان شاء الله za mu ci gaba da karatun da muka fara bayan wannan wata yau muna daya ga watan sha daya hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha daya ga watan daya ko ga watan bakwai miladiya na da dubu biyu da ishirin da daya za mu tashi insha Allah kan sabon babi babun kuliyakini wata wakuli shahina talatin da daya a wannan buɗe babi wanda yake bayanin al-yakin yakin asalin shi abinda ya zamanto tabbat wanda ya wuhinta daga kokonto sai a ce yakini ne wata wakul kuma dogaro ga allah madaukaki Allah madaukaki na cewa walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wama zadahum illa imanan wa taslima Allah madaukaki ya bada labari ga mu'minai lokacin da suka shiga cikin tsananin bala'i da tsoro rundunonin kafirai tawaga-tawaga ta kafirai sun zo sun mamaye madina mutanen madina Allah ce wa lamma ra'al mu'minun al'azab lokacin da mu'mine suka ga rundunoni tawaga-tawaga ta kafirai sun mamaye su qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasul wannan shine abinda Allah madaukaki ya mana alƙawari da shi da manzon shi cewa idan aka ga wannan lokaci to nasara ta zo ta mumine wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma tabbat Allah madaukaki yayi gaskiya da manzon sallallahu alaihi wasallam wama zadahum illa imanan wa taslima wannan taro dandazo na kafirai ba abin da ya dada musu sai imani kuma da mika wuya ga Allah madaukaki qala ta'ala Allah madaukaki na cewa alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'ma hasbunallahu wa ni'mal wakeel فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوانه رضوان الله والله ذو فضل عظيم الذين قال لهم الناس ana nihin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama lokacin da mutane musamman ma munafukai suke ce musu inna nasa qad jama'u lakum wa saurara mutane wa sun taru domin su yaƙe ku fakshauhum ku ji tsoron su saboda yawan su da makaman da suke rike da su ko kuma yan kaɗan ne babu makamai wa zadahum imanan wannan abu sai dada musu imani maimakon su razana su ji tsoro bal sai imani ya dadu tare da su wa qalu sai suka ce hasbunallah mai ishin mu shine Allah Allah ya ishe mu ba yawan taro ba ba yawan makami ba a mu muna tare da Allah madaukaki ya ishe mu hasbunallah wa ni'mal wakil kuma ma dalla da abin dogaro da shi fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin law lam yamsasuhum su sai suka koma da ni'imar ubangiji daga ni'ima ta Allah madaukaki da falalashi lam yamsasu su'un babu wani mugun abu da ya same su kowane iri ne domin nafi ya zo da siyaki na kira ta zo a cikin siyaki na nafi lam yamsasu su'un kowane irin abin da za a ce wannan cuta ce ko banna ne bai same su ba wattaba'u ridwanallah kuma suka bi yarda Allah madaukaki wallahu zu fadlin azim kuma Allah madaukaki shine mai falala azimin mai falala mai girma Allah madaukaki na cewa wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut kai dogaro abu sa wanda ya zaman to rayayye ne bai ya mutu shine Allah madaukaki idan ka tashi dogaro to ka dogara da Allah kuma idan ka dogara da abin halitta gushewa yake idan ya gushe ya za ka yi amma sai ka dogara da wanda ya zamanto shi ne ya rayayyen da bayya mutuwa kuma shi ne cikakken abin da ake dogaro da shi ƙala ta'ala allah maɗaukaki ke cewa wa alallahi falyatawakkalil mu'minun ga allah ne mumine ya zanto wajibi su dogara domin nan lamun amr ne falyatawakkalu su dogara da Allah madaukaki qala ta'ala Allah madaukaki ke cewa fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah idan ka tashi wani abu ka nemi shawarar sahabbai wannan ya bada shawarar shi wancan ya bada shawarar shi to ba idan ka dau niyya to idan ka dau shawara to ka dogara ka dau babban niyya akan wannan sannan ka dogara da Allah madaukaki والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة المعلومة ما ليش آيو آيوي wanda aka yi umarnin dogaro ga Allah suna da yawa kuma sanannu ne qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu wannan shine sakamakon dogaro ga Allah madaukaki dukkan wanda ya dogara da Allah to Allah ya ishe shi ai kafihi shine isash ya ishe shi qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun innamal mu'minun mu'minai dai sune wanda suka karba sunan imani su ne allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum ne lokacin da aka ambaci Allah madaukaki zukatansu sai su yanke su ji tsoro su yi kama karkata domin tsoron ubangijinsu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu lokacin da aka karanta musu ayoyinsu ayoyin Allah madaukaki zadatuhum imana wannan ayoyi sai su dada musu imani domin akwai nutsuwa Allah madaukaki yake cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ashe yanzu ba da ambatan Allah bane ba zukata suke samun nutsuwa zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma abu sa ubangijin su ne suke dogaro wal ayatu fi fadli tawakkul kathiratun ma'luma ayoyi dai hallau a cikin falalar dogaro ga Allah suna da yawa sanannu wa amala hadith bayan malam ya zubo ayoyin da suke da alaka da tawakkuli ga Allah sai biyo da hadisai kamar yadda ya zamanto manhajin shi ne ko tsari duk babin da yayi sai ya kawo a dalilai daga alkur'ani mai girma kuma ya biyo da shi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fal awwal hadisi na farko an ibn abbas an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas hibrul umma qala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi sallama manzo Allah wanda tsira ya Allah da amince shi su kara tabbata gare shi ce uridat alayya al-umam an bujuro mun al'ummomi wanda suka gabaci al'ummar shi sallallahu alaihi sallam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtun ar-rahtu naga wani annabi naga annabin da tare da shi akwai yar tawaga ar-rahat mutumin da bai wuce uku ba zuwa tara ana ce mai rahab gaba ɗaya shi abinda waɗanda suke imani da shi ba su wuce kan adadin yatsotsin hannu ba wannabiyu wa ma'ahu arrajul warrajulan an wannabiya na ga wani annabin da tare da shi kawai mutum ɗaya ne ko mutum biyu su kaɗai suka karba mashi wannabi ya laisa ma'ahu ahadun kai akwai annabin ma da babu ko mutum da bai karba mushi bai imani da shi ba idan mai da'awa kadda karaya kan zuciyarka ta karaya karba da'awa daga Allah madaukaki ne Allah madaukaki ya so sai a karba da'awa in kuma Allah bai so ba ba za a karba ba kuma kai kayi abin da Allah ya umarninka da shi sauran al'amari na ga Allah ne قال فرأيت إذ رفع لي سواد عظيم kwatsam sai aka gwada mun aka daga mun wani taro baki sawadun jama'a masu yawa azimun fa zanantu annahum ummati sai ne zaton cewa wannan taro taron al'ummata ne faƙila sai aka ce min haza musa wa ƙaunuhu aka ce wannan musa ne da mutanen shi annabi musa alaihissalam da shi da mutanen shi walakinin zur ilal ufukai ka duba ya zuwa wancan shaci fanazartu faida sawadun azim sai na kalla sai ga taro mai girma faƙila sai aka ce min unzur ilal ufukai al'akhar ka duba ta bangaren wancan daban faida sawadun azimun hallau sai ga taro mai girma faƙila li hadhihi ummatuka wannan su ne al'ummarka na wannan gaba na karantar da mu al'ummar mazala sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi imani da shi ta yi yawa ga al'ummomin da suka yi imani da manzanninsu wa ma'ahum saba'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab wala azab tare da wannan taro dadi bugo da ƙari akwai mutane ko al'umma dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da musu ƙididdiga ba da azaba saboda mene kala sun manahaza dalilin wancan wani hadisi ya zo لا يسترقون لا يتطيرون ولا يسترقون sune mutanen da ba sa canji kuma ba sa neman waraka wanda Allah madaukaki ya dora musu na bala'i kawai za su dogara da Allah Allah shi ya san yadda zai yi da su na daga cikin su Abubakar radiyallahu anhu baya baya da magani in cuta ta same shi kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne magani yayi yayi magani ko amma a'a in cuta ta same shi kenan sai dogara da Allah madaukaki ha Allah madaukaki ya kawo waraka idan cewa neman magani abu ne wanda shari'a ta ba da dama amma wannan matsayi ne mutum yake kaiwa idan ka ga za ka iya haƙuri to shi kenan in kuma ba ka iya ba to babu laihi ka nemi magani domin shugaban halitta ya yi magani abin da ya zamanto halatta ne balma malamai sun tattara littahi maganganu wannan likitancin mazala magungunan mazala sallallahu alaihi wasallam suka same tibbin nabawi na'am qala na'am yadkhuluna aljannata bighairi hisab wala azab thumma nahada sannan ya zabara fadakhala manzilahu fa khada nas ya shiga masabkin shi ya kutsa mutane fi ulaika alladhina yadkhuluna aljanna afwan kinan thumma nahada sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi ya shiga cikin gida fadakhala nasu fadakhala manzilahu ya shiga cikin gidan shi fa khada nasu sai mutane suka kutsa fi ulaika alladhina yadkhuluna aljannata bighayri bila hisabin wala azab aka shiga tattaunawa su wane ne wannan mutane wanda za su shiga aljanna ba tare da kididdiga ba kuma ba tare da hisabi ba faƙala ba zo wasu mutane suka ce fala'allahumun ladina sahibu rasulallah sallallahu alaihi wasallam mai yiwa wa'annan su ne wa'anda suka abokanci manzala sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi وقال بعضهم وسكتي فلعلهم ميوا الذين ولدوا في الإسلام سنة وأن دعك أيفاتك مسلمتي فلم يشركوا بالله شيئا فقد هذا بوتا الله دون شبا وذكروا الأشياء سك mutane suka ambaci abubuwa da yawa wannan ya ce abu kaza ne wannan ya ce tana yiwa mutane kaza ne fa kharaja alaihim rasul sallallahu alaihi wasallam وقال صلى الله عليه وسلم يهوت وجنس فقال يتي ما الذي تخوضون فيه cikin menene kuke tattaunawa ke kutsawa fa akhbarahu fa akhbaruhu sai suka bashi labarin cewa muna tattaunawa ne game da abin da ka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba kowa na faɗa ra'ayin shi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke musu hukunci domin kowa tunani ne yake faƙala humul ladina la yarquna sune wanda ba sa ruqiya aljani ne ya taba su wani abu ne ya taba su ba sa masassara ce ko abin da ya kama da haka ba sa tofawa a hannun su shafa ko su shafa a su tofa a ruwa su sha la yarquna ba sa ruqiya wala yatatayyaruna ba sa canji basa idan suka tashi yin wani abu basa zuwa su duba tsatsage su tsaga su gani in ya tsage suna da cin nasara ko kuma in ya karkace bai tsage da kyau ba su ce a babu babu nasara babu alkhairi ko kuma basa zuwa su ga su ice su iske wasu tsuntsaye a kan itace su tada su in sun yi gaba su ce a akwai nasara in kuma sun yamma su ce a babu nasara ba sa gaba da kuturu ko makaho tun da za su ce a ai babu nasara babu ba sa jin karan mujiya su ce kai wannan hoyo wannan dare akwai wani babban mutum da zai mutu ko bala'i ba sa wannan duka wannan nau'i ne na tatayyun na cai na la ya tatayyaru na taɓace mata nam nam babu ne ba kala wala yastarquna wala yastarquna la yarquna wala yastarquna basa ne ma a musu ruqiya can la yarquna su da kansu basa waje kansu ruqiya wala ya sarfun kuma ba sa nema a musu shine talab wala ya tatayyaruna ba sa canji wa ala rabbihim yatawakkalun kuma a gaba game da ubangijin su ne suke dogaro ko akan ubangijin su ne suke dogaro wa qama ukashatu bin muhsin ukasha dan muhsin sai ta fakala yace ud'u Allah an yaj'alani minhu ka roƙa min Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya ni daga cikin wannan mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba fa qala anta minhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi albishir ce kada daga cikin su kuma qama rajulun akhar sannan wani mutum daban ya tashi fa qala ud'u Allah an yaj'alani minhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma roƙa min Allah Allah ya sanya ni daga cikin su faƙala sabaqaka biha ukasha ai wannan roƙo ya riga ukasha ya riga yake kuma wannan wasu babi ne na siyasa domin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya roƙa mai Allah kowa tashi zai roƙa ba Allah roƙa ba Allah roƙa ba Allah sai dace wannan hanya ta ukasha ya riga yake akwai wanda zai tashi babu na'am قال متفق عليه وانا حديث امام البخاري ده مسلم سكتدش ما لن يي تفسيرنا الراحط قال الراحط الروحيط عفوا بضم الراء او راء ضمه ثم كرنت الراحط شي كما روحيط ني التوغا تصغيري ني نراحط awara damma tasghiru rahtun wa huwa duna asharati anfus kuma bayan mutum goma ne wal ufuqu annahiya wan janib shine bangare wa ukasha shi kuma ukasha dabtin shi bi dammil aini wa tashdidil kaf ukasha na awa aini damma sannan awa kaf shadda wa bi tahfifiha kuma ka samu kace ukashatu maimakon ukasha sai ka ce ukasha wa tashdid afsa yin wa kaf damma shine yayi zama halshi wanda yi fusa الثاني حديث النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا انسبون حديث daga Abdullahi da Abbas wanda ya da'ala ta kar tabbata kinan gabanin karanto wannan hadisi wannan hadisi na farko na karantar da mene na karantar da mu dogaro da Allah madaukaki wani abu ya same ka kai watsi da komi ka mika al'amarinka ga Allah yayin yanda ya ga dama da kai kuma sakamakon shi idan kai haka nan musamman ma idan wata musiba ta samu mutum to na kana la'alla na kana daga cikin mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba amma kuma me in an samu istiqama in ka zama to ka kiyaye dokokin Allah madaukaki ka bi umarnin Allah madaukaki abeban da ya zama to wajibi ne ka zo da su abeban da suka zama to haramun ne ka yi nisa da su idan kana da takwa a wannan lokaci sai zama to tawakkulinka ga Allah ya ma amfani na'am amma ka kai tabargaza ka ki abin da Allah ya ce ayi kai aikata abin da Allah ya hana kuma ka zo ka ki ruqya ka ci zaka shiga aljanna a sai an biyo ta istiqama ne hadisi na biyu an ibn abbas aidan an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas wanda ya Allah ta kar tabbata gare su Allah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu mazala wanda tira ya Allah da amince shi su kara tabbata gare shi ya kasance iya cewa Allahumma laka aslamtu Allah madaukaki gare ka ne na mika wuya wa bika amantu da kai ne na imani wa alaika tawakkaltu kuma gare ka ne na dogara wa kanka na dogara Allah wa ilaika anabtu kuma ya zuwa gare ka ne na koma ina ba shine tuba kuma da jajircewa a cikin ibada wannan shine ina ba bambancin su da tauba da ina ba bayan tuba da kai kuma sai ka koma ka jajirce da bauta Allah madaukaki wa bika qasamtu kuma da kai ne nayi jayayya nayi rigima akan hukuncinka da shari'arka Allah nayi jayayya Allahumma a'udhu bi'izzatika Allah madaukaki ina neman tsari da buwayen nan taka la ilaha illa anta lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai kai an tudullani Allah ina neman tsarinka da buwayarka da uluhiyarka kakkabatar da ni wannan shine ruku kuma wannan hallau gaba na karantar da mu da ladubba na roƙon Allah madaukaki shine kahin ka kawo roƙonka bukatunka ga Allah to ba sai ka jinjinawa Allah madaukaki duba maganan mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu sannan addu'a ta zo na sai da mazala sallallahu alaihi wasallam ya jinjinawa Allah da abin da ya cancanta da shi na uluhiyya da rububiyya sannan kuma ya ce Allahumma a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani anta alhayyul ladhi la yamut da ina neman tsari da buwayarka kasancewa ka Allah da babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah sai kai kakkabatar da ni lalle Allah kai ne rayayye wanda bayya mutuwa wal jinnu wal insu yamutun aljannu da mutane suna mutuwa wannan hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka da shi wa hadha lafzu muslim wannan lafzi ne na imam muslim wa ikhtasarahu al-bukhari imam bukhari ya kawo shi mukhtasara kina a takaice wannan hadisi da karantar da mu dogaro da Allah madaukaki na domin tayi wa alaika tawakkaltu akan ka ne na dogara Allah madaukaki nan bai dace ba mutum mumini ya dogara da wata dabara shi ko ilimin shi ko iyawar shi ko mulkin shi a dogaro abin dogaro shi ne Allah maɗauki hadisi na uku an ibn Abbas radiyallahu anhuma hallo an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yanzu Allah ta ƙara tabbata ga shi yasa mala yace aidan hallo qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah madaukaki na cewa mai ishin mu shine Allah wa ni'mal wakeel kuma ma dalla da abin dogaro da shi قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار إبراهيم عليه السلام يوانا الدعاء لوكة دعاك جواشي وتا وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حكم زم صلى الله عليه وسلم يفدي قالوا حين قالوا لوكة دا منافقين فوس متانسكتي إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حين قالوا نعم a lokacin da mutane suka ce ai ku saurara mutane wasu sun yi dandazo sun tararu domin su yaƙe ku ku ji tsoron saboda yawansu da makamansu ba za da hun imanin sai ba wannan magana ba abin da ta dada musu sai imani kuma suka ce wa qalu hasbunallah ai Allah shi ne mai ishinmu ya ishinmu wa ni'mal wakil kuma madalla da abin dogaro wa fi riwayatin la hallau iya da wata ruwaya daban an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas kala ya ce nan nan da ya ce wannan imamu Bukhari yake ne da ya ce wa fi riwayatin lahu can taliki kala rawahu سيون رواه البخاري كتاب التفسير أتكلم كتاب التفسير نعم نعم وفي رواية عن ابن له عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم كان آخر يا كما تأي قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار كرشم مغنى النبي إبراهيم عليه السلام لوكة دعك جيوة شهوتا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله mi ishi na shine Allah kuma ma dalla da abin dogaro wannan addu'a babu bala'in da mutum zai shiga ya dage da shi face sai Allah madaukaki ya tsinci ya tsinci da shi daga wannan bala'i hadisi na hudu an abi huraira radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu huraira abdurrahman bin sakar wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي ورسوله يا الله تامن شي شكار تبتا دريش قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير akwai wasu mutane a guwamun za su shiga aljanna zukatansu kwatancin zukatan tsuntsaye mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi kaila ma'anahu mutawakkaluna alallah malamai suka ce ana nihin masu dogaro da Allah madaukaki wa kaila qulubuhum raqiqa wasu malamai suka ce a an kamantar da zukatan su kamar zukatan tsuntsaye domin zukatan su tafshi gare ta ba ta da tsauri can wani hadisi na cewa law tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuluhi la razaqakum kama yarzuqu tayr taghdu khamasan wa talqudu bitana bitana da dai kuna dogaro da Allah kamar yadda tsuntsaye suke dogaro to da Allah madaukaki kuna dogaro ga Allah cikakken dogaro to da Allah maɗaukaki ya arzuta ku kamar yadda yake arzutar da tsuntsaye za su tashi da jijjihi ciki ba komi amma kuma da maraice sun komo cikinsu a ciki ba su yi noma ba babu rumbu babu a suto babu a ko'ina za su tashi sun dogara da Allah za su nema sai dai kuma nan hallau ba tawakul ba tawakkul tawakkul shine tashi da abin da za ka iya yi kuma ka dogara da Allah wannan shi ne cikakken tawakkul ka nema amma a cikin neman ka ka dogara da nema ka dogara da Allah wannan shi ne cikakken tawakkul idan ka kwanta kawai ka ce ka dogara da Allah wannan ba dogaro bane da Allah tawakkul ake ce mishi na'am shi ko wannan shari'a ba ta yi umarni da shi ba ina ga muna iya tsayawa a kan wannan hadisi na hudu abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk